أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد موجب وانا مسلاتي عند zamu ci gaba da karatu a cikin wannan babi na tauhidi na wannan littafi na risala muna fata abin da za mu karanta Allah ya ƙara mana fahimta a kai Allah kuma ya sa mu yi aiki da shi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana jiya mun tsaya daidai nukta da take cewa annahu la yakfur ahadun bi zambin min ahli al-qillati ka sani babu mai kafirta ta dalilin zunubi daga duk wanda ke yin sallah bi ma'ana wanda ke da imani sai dai shi wannan ya kasance shi mai laifi ne wanda za a yi masa wato za a yi masa abin nan a lahira amma dai ba kafiri ba to sai na gaba wa anna shuhada'a yana daga cikin abin da za ka yi itikadin saka kulla shi cikin zuciya ka tabbatar lallai shahidai wanda suka mutu wato a fagen fama a haya'un wayannan rayu ne inda rabbihim yurzaquna ana azurta su can wajen wajen mahaliccinsu kamar yadda ayan alkur'ani ta nuna mana sannan wa arwahu ahli sa'adati zuciyoyi ko kuma rayuka na 'yan aljanna suna nan baƙiyatun na'imatun wato suna nan wanze kuma suna cikin ni'ima ila yaumi ba sun ranar da za a yi tashin kiyama wanda ya mutu to shi ne ya mutu amma ran shi ran shi aka cire ran tana nan a raye ita ran ba ta mutu ba gangan jiki gaba ɗaya ya mutu ana dawo ma wannan mamaci da ran shi to ka yi imani kan cewa wannan wanda ya mutu in ɗan aljanna ne to ran nan tana nan cikin ni'ima har ranar da za a tashe ta hadisai da yawa sun karantar da mu yadda kabari yake da kuma rayuwa cikin kabari wanda shi ake kira barzakh mun gane ko ce ya tafi barzaku to wannan barzak ɗin shine rayuwar da ake yi ko kuma zaman da ake yi a cikin kabari daga mutuwa zuwa tashin kiyama me ke faruwa a daidai wannan lokaci ɗin ila yau mai ba suna wa arwa wa ahli shakawa sannan rayukan nan na mutanen gidan wuta ma'azzabatin ana azabtar da su ila yau har zuwa ranar kiyama ɗin shi ma shine ranar da za ta shi to ita ma wannan ran tana nan ana azabtar da ita kamar yadda rayuka na 'yan aljanna tana cikin ni'ima to wannan kuma tana cikin azaba wannan yana ɗaya daga cikin abin da zaka kudurta cikin zuciyanka wa annal mu'minina ka sani lallai mu'minai yuftanuna ana ana fitinan su fi kuburihim cikin kabarrukan su wa yus'aluna ana tambayan su ana tambayan su duk wanda aka riga ya mutu aka yi masa sallah bayan an kai shi cikin kabari to sai abin da ya rage sai wannan tambayoyi da za a yi masa man rabbuk wayannan tambayoyi wa ma dinik wa mal qiblatik duka wayannan to yusabbitullahu Allah yana tabbatar ma allazina amanu wayannan da suka yi imani bil qawli thabit da zance na tabbatacce fil hayat a cikin rayuwa na duniya wafil akhira hakan nan a gidan lahira wannan ita ma aya ce ta alkur'ani tabbatar da wannan cewa akwai wato tambaya kenan bayan mutum ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa idan mutum ya mutu bayan an sa shi a kabari ana dawo da wannan ran jikin shi amma ba numfashi to yana jin tafiyan waɗanda suka kawo shi yana jin takun kafafuwansu suna tafiya sannan yana jin kuma tahowar mala'ikun da za su zo su tambaye shi akan ayyukan da ya to Allah yana tabbatar ma wa'annan masu imani yana tabbatar musu da zancen da za su iya faɗa an tambaye su man rabbuk wane ne ubangijinka za su ce Allahu rabbi saboda haka wai karatun koyan karatun da za a koyan amsoshin da za a bayar a gidan a kabari ba shi ba ne abinda amsan da za ka bayar shi ne ka mutu kana da imani to Allah sai tabbatar maka da wannan yawa to kaga da can akwai masu tsofi suna shiga gida-gida suna koyar da karatun zam'ai an soshin kabari mai kwanciyar zama ɗaki menene abu ɗaya ta ce abu ɗaya shine Allah hajiya safiya ko hajiya safiya ta take zagayawa a cikin garin nan tana karantar da mata ga ansoshin tambayoyin da ake yi menene abu biyu ne har da fa murhu fa shine abu uku menene abu hudu gabar da yamma kudu da arewa me abu biyar salloli biyar abu shida har abu har har goma nan to wannan wai shine abin da za a tambaya to amma ka sani fa a wancan lokacin da aka ce abu ɗaya shine Allah su fa sun yarda Allah shine Allah sun yi kuma imani da wannan bar duk sauran shirman da yake tsakanin nan waje din imani ƙarfin imani ai da idan ka duba karatu duk da kai wannan ba zai yi wahala ka kewaye babban gari ka samu ma wanda ya san risala din kada ka ga kamar risala fa ka zama alƙali ka zama to liman to amma yanzu ba risala ba abin da littattafai barkace an karanta su to amma ina aikin amma da abu ɗaya za a zo a faɗa a nanata to shi kenan an samu wannan karatun kuma an rike kuma ana aiki da shi yanzu kuma karatun ya yi yawa amma aiki ya yi karanci to saboda haka yana cikin abin da za ka yi imani da shi lallai akwai wannan tambayoyi da za a yi a a kabari duk wayannan akwai masu aƙidan da suka ce babu wannan din wato aƙida ta ahalin suna ka tabbatar da wannan shi yasa yake yake kawo ayoyi a kai yawa ka gani eh to ka gani Na'am, wa anna alallahi sannan kuma ka sani lalle wa anna alal ibadi ka sani lalle akan bayi hafazatan akwai masu kiyaye ayyukan shi akwai masu kiyaye ayyuka wanda yaktubuna amalahum suna rubuta ayyukan bayi suna rubuta duk aikin da kai mun gane ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun mun gane ko babu wani zance da ɗan adam zai yi face akwai wannan raƙibu atidu wayannan mala'iku wanda suke rubuta ayyuka ne kuma sunan kowane mala'iku biyu ne masu suna biyu kuma kowa sunan shi raƙibu atidu ba wai mala'ikan hannun damar raƙibu na hannun hagu atidu ba a'a na farkon raƙibu atidu na biyun ma raƙibu atidu duk sunan su kenan an su kuma an sa ma kowa saboda su rubuta duk aikin da ya yi su naɗu wannan rekod ɗin su suke rubuta wannan rekod na ayyukan da bawa ya yi saboda shi ne wato a kan littafinsa to ka san da wannan to kaga wanda ya san wannan ya san aikin da zai yi saboda haka duk aikin da za ka yi ka yi tunani fa cewa fa akwai mai kallonka akwai kuma mai rubuta wannan aiki ɗin yaktubuna amalahum duk da haka wala yasqutu shay'un min zalika an ilmi rabbihim babu wani abin da yake buya daga cikin ayyukan da ba yake daga sanin mahaliccinsa Allah shi ya halicce ka kuma ya halicci ma abin da kai kake aikatawa din wa anna malakal maut ka sani kuma lalle mala'ikan mutuwa ya kabi ba arwaha yana karɓar rayukan nan bi izni rabbihi da izinin ubangijin shi za a ce to wannan lokacinsa ya yi shikenan sai a wakilto mala'ikan mutuwa sai zo ya karbi wannan rai din wa'annan to wannan kenan sannan wa'annan khairar quruni an gama da wannan ka tabbatar lallai khairar quruni fiyayyen karni karni shine shekara ɗari mun gane ko to fiyayyen karni su ne alƙarnin lazira au rasulallahi su ne ƙarnin nan da suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa amanu bihi suka yi imani da shi wa'annan su ake kiran su sahabbai mun gane ko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi to sun zamanto sahabbai kamar mun yi irin wannan magana wato in ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da so ɗaya ne a rayuwa sannan kuma kana mai imani to kai ma sahabi ne sannan akwai wanda sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko ba su gan shi ba kuma yana raye suna raye amma ba su haɗu da shi ba to wayannan su sunansu ba a, a, a, a, ba sahabbai ba sahabi shine wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cike da imani to wannan shi kuma yayi imani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan amma shi kuma bai gan shi ba mun gane ko shi bai kai darajar sahabi ba to wannan karni shine fiyayyen karni sun mallazi ne ya lunahun sai kuma karnin da ya biyo bayansu wanda su kuma sun zauna da sauran sahabbai sun mallazi ne ya lunahun sai kuma waɗanda ya biyo bayansu kaga shekaru shekaru ɗari uku kenan na farko to wayannan su ne fiyayyen karni wa afdalin sahaba sannan kuma mafi mafi mafi falalan sahabbai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne alkhulafa'ur rashidun wayannan khalifofi shiryayyu almahadiyyu na masu shiryarwa abubakrin sayyidina abubakar thumma umar thumma uthman thumma ali wayannan su ne manyan sahabbai wanda ake kiran su khulafa'ur rashidun to wayannan ka tabbatar cewa su ne mafifita a cikin sahabbai ka san akwai aƙidan da ta zo wanda ita kuma ta rushe waɗannan ta rushe na ukun farko abubakar umar da uthman mun gane ko wannan aƙida ce mai zaman kanta daga cikin shi'a a cikin shi'a amma a cikin shi'an kuma akwai wanda suka yarda da waɗannan ɗin amma wani ɓangare daga shi'a sun rushe waɗannan kalifanci na abubakar da umar da da uthman sai dai aliyu mun gane ko suka ce saboda shi sayidina aliyu shine wanda ma annan salasala ya ishara da kalifancinsa mun gane ko to wannan ka yi imani da wannan rabi Allahu anhum ajma'ina Allah ya da su ga baki daya wa Allah ya zukura ahadan sannan kuma kada ka yadda ka Allah ya zukura ahadun minas sahaba kada ɗaya ya ambaci wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsanin zikiri sai dai da kyakkyawan ambato ba ruwanka domin ba za a tambaye ka game da aikinsu su waɗancan sahabbai ɗin ba kai za a tambaye ka game da aikin da ka yi ne saboda haka menene na tsegumi a kan su aikinsu wal insafu sannan kuma kai a mazauninka na ahli sunna ka kama bakinka amma shajara bainahum daga abin da ya faru a tsakanin waɗannan sahabbai din kada a same ka kana cewa a a sayidina abubakar ya yi kaza a sayidina umar ya yi kaza a sayidina uthman kaza babu abin da ya dame ka da abin da shi ya faru a cikinsu an aka samu ko a yanzu a nan in iyaye suna faɗa to yin gidan nan da tarbiyya babu ruwan ɗa a cikin faɗansu wannan faɗa ne na iyaye iyayenka ne suke ba kai ba to amma wani shi sai ya gadar da wannan gaban ta ci gaba da tafiya wa da ƙani sun yi faɗa halatin kafin ma su yi aure mun gane ko to in ya tashi yaro zai faɗa ai kaga wanan nan kaga dai dan uwana ne to amma abin da ya min ba zan manta da shi ba har abada shi yayi kaza yaran ma ba su san lokacin da aka yi wannan ba to shi kenan su ma sai su taso da wannan gaban sai a sake kulla gaban tsakanin yaran wannan kani da yaran uwa sai a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya to haka ne babu abin da ya dame ka amma shajara bai nan abin da ya faru a tsakanin sahabbai kuma ba za ka ambace su ba sai da kyakkyawan ambato amma yanzu ka ga yadda wani za su zo suna zagin sahabbai suna tsine musu albarka lada za ka samu babu babu dalilin samun lada a wannan don ba aikin da aka ce ka yi ba ne ba a ɗora maka wannan aiki ba yawwa wal insaku amma shajara bainahum wa annahum su wa'annan sahabbai fa ka sani a haƙƙun nasu an yalta masa lahum ahsanul makari su ne mafiya cancantan mutane a nema musu mafi kyawun mafita daga abin da ya faru gare su ka je sai ka san menene ya faru tsakanin sayyidina ali da ma'awiya babu babu wani lada a ciki wanda za a rubuta maka don ka nemi ilimin sanin ma me ya faru ba za a tambaye ka shi ranar kiyama ba ba cikin abin da za a tambaye ka a kabari ba cikin abin da in ka sani za a rubuta maka lada a kai ba cikin abin da in baka sani ba za a rubuta maka zunubi ba cikin farillan alula ba cikin sunnoni ba cikin mustahabbai mun gane ko ba ayoyin alkur'ani ba ne da za ka karanta su dole su babu abin da ya dame ka da can yawa ka dai ji da abin da yake gabanka to wa yazunnu bihim ahsan mazahi sannan kuma a yi musu zaton mafi kyawun mafita wa da'atu sannan kuma yana daga cikin abin da zaka yi imani da shi ka kudurta shi shine yin biyayya li a'immatil muslimin ga shugabannin musulmai wallatu wa wallatu umurihim da kuma majidintan al'amurorin musulmai to wannan kai musu da'a wa ulama'ihim da da kuma malaman su watiba'u salaf salih da kuma bibiyan wato as-salaf magabata as-salih na gari yawa da abinda zaka yi ka bibiya suka yi wal wal wal iktifa'u atharihim da kuma bibiyan gurabun su wal istighfar lahum da kuma da kuma nema musu gafara wa tarkul mira'i da barin jayayya wal jidali da jidali fiddina a cikin addini babu wani amfanin sa a kafar tebur za a zo a yi jayayya ko kuma za a zo a yi mujadala akan wani abu na mene babu wannan babu wannan gara a yi munazara munazara shine kana da wannan fahimta ina da wannan fahimta to sai mu zo mu tattauna a tsakaninmu yawa to amma a ce yanzu za a zo a yi a yi muƙabala. Me kai me da zafi har haka? Wannan ya ce A, wannan ya ce B, to mu zo mu yi muƙabala wanne ne A, wanne ne B, menene da zafi har haka? Shi yasa in kaje inda suka san duniyan karatu, kamar in kaje Zariya, babu abin da ya shafi malaman zaure da wata muƙabala. Suna munazara amma, musamman a ranakun Alhamis, ranar ba a karatu Alhamis da Juma'a. to malami in yana da wata fahimta zai ɗauki littattafan shi ya shiga ya je ya samu wancan malamin malami karatun da kake cewa akan kaza da kaza din nan ni fa ga abin da na gani kaza da kaza ba fa ba fa sai an tara jama'a ba su ya su ne shikenan eh to kaza kaza wannan hujja kaza kaza wancan hujja kaza kaza su ya su za su warware abin su sai dai kawai almajirai su ji maybe fatawoyi fatawa ta canza dama ne yana kan abu kaza amma yanzu ya dawo kan kaza ya aka ya dawo kan wannan abun ma ba a sani ba amma yanzu sai baki a zo a yi kaza a zo a yi kaza a kan me to yana ɗaya daga can abin da kai musulmi za ka bari ka bar jayayya tarkul mira'i wal jidali fi dini wa tarku da kuma barin kullu ma a hadasatul muhdisuna abinda duk masu fararwa suka farar da shi duk in an ce wannan fararren abu ne bashi alaikum bil atiki ko ma kan wayancan tsofin domin su suka fi kusa da inda gaskiya yake to wannan mun zo ƙarshe wa sallallahu Allah yi tsira ala sayyidina akan shugabanmu annabi Muhammad nabihi wanda ke annabinsa wa ala alihi da kuma mutanen gidan shi gaba ɗaya wa azwajihi da matan shi gabaki ɗaya wa zurriyatihi da zuriyan shi wa sallam tasliman kasira wannan shine ƙarshen wannan babi na tauhidi da shi ibn abi zaidin al-qirawani ya rubuta a farkon wannan littafi din to kaga wannan shine ake kira wato ruhi na addini yanzu mun san Allah mun san annabin Allah mun san menene ya cancanta mu faɗa game da tauhidi to sai me ya rage sai sauran ibada shi yasa malam babi na gaba zai sowa mana ma yajibu min huludu wal ghusl mun gane ko to da na ce akwai wani littafi wanda ya faɗi akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam wato akhlaq ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana da kyau mu karanta shi to akwai wanda suke bibiyan karatunmu suka ce su da a ci gaba da wannan karatu a samu rana ɗaya na wannan na ce musu to babu damuwa insha Allahu in muka zo karatu zan bijiro da shi shugabanni za su kuma duba su gani sannan maybe in ya dace a ƙara rana ɗayan tunda da asuba ne sai a ƙara in sha Allah in muka gama wannan littafin shi kuma za mu ci gaba da akan wa'annan littattafan ne to daga wannan in mun gama maybe sai mu nemo littafin ashifa na qadi iyal shi ma wanda yake nuna wato abin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas in mun karanta wannan tun da mun karanta wancan aya da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to insha Allah sai mu nemo yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai mu so mu kwatanta yanda yake na faɗa mana ɗaya daga cikin abin da yake cikin littafin shi na sallallahu alaihi baya kwana da kuɗi a jikinsa ba da su kyauta yake yawa to yana ɗaya daga cikin ɗabi'a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah shi ma zai daɗa gyara mana ruhi yawa za mu kwana ne insha Allah za mu ɗora a kai Allah ya kai mu sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh